العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاهد ووتن بير هجرة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da ya yi daidai da ranar biyar ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka shine matnul aqidatul wasatiyya na Sheikhul Islami wannan Sheikhul Islam bin Taymiya alamadaukin sarki ya kara rahma a gare shi wannan shine darasi na hudu daga cikin giyan darasin da muke a cikin wannan littafi jiya ban manta ba mun kwana shafi na goma sha uku wanda a cikin shi za mu tashi zuwa abin da Allah ya so Allah ya mana jagora kada mu manta muna bayani akan abin da ya shafi tauhidul asma'i was sifat tauhidin da yake kadaita Allah subhanahu wataala da sunayensa da kuma sifofinsa da mun yi bayani a farko cewa sifanta Allah da sunaye da kuma kamanninsa shine tauhidin da aka samu cece kuce da bambance-bambance na aqida game da shi aqidar ahlus sunna sukan sifanta Allah da abin da ya sifanta wa kansa ko abin da manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya sifanta shi da shi ba tare da canzawa ba ko kamantawa ko abin da ya kama da wannan muna karanto ayoyi da suke tabbatar da sifofi na Allah da kuma sunayensa da cikin ayoyin da muka karanta akwai ayoyin da suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana yarda yana hushi kuma yana gafara yana ji yana gani sai ci gaba da karatun ayoyin da suka sauro mana a cikin wannan littafi fadi Allah madaukin sarki da yake cewa wa qawluhu da fadin Allah madaukin sarki wal ya'fu wal yasfahu su yi afuwa su yi yafiya su kauda kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ashe ba kwa son Allah ya gafarta muku ne wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jinkane ga bayansa ayar tana tabbatar mun da cewa Allah subhanahu wataala daga cikin sifofinsa akwai gafara yakan yi gafara ga bayansa kuma daga cikin sunayen Allah akwai ghafur kuma akwai rahim shi Allah subhanahu wataala yana da suna irin wannan yin imani da wannan wajibi ne ga mu'mini wa qawluhu da kuma fadin Allah madaukakin sarki walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin buwaya tana gurin Allah ne da kuma manzonsa da kuma mu'mini gagara ina daga cikin sifofin Allah akwai gagara waya Allah babu wanda bai gagare shi ana ya gagare kowa babu wani wanda Allah yake son ya tankwara shi kuma ba zai tankwara shi a lokacin da yake so ba imani da wannan wajibi ne yaya ƙarfin Allah yake shine ya sani mu kuma dole mu imani da wannan mu bar abun a haka mu imani da shi kamar yadda Allah ya faɗa faƙauluhu an iblis da kun faɗar Allah subhanahu wata'ala game da iblis fa bi izzatika ina rantsuwa da buwayenka la abu yannahum ajma'in zan batar da su gabaki ɗaya buwaya na Allah gagaran shi mana Allah subhanahu wataala gagararre ne babu wani wanda Allah yake son ya tankwara ya gagara wa qawluhu da farin Allah madaukin sarki yake cewa tabarakasmu rabbika ma'ana albarkatun sunan ubangijinka ya daukaka bil jalali ma'abucin daukaka wal ikram da kuma karamci ana Allah yana karrama bayansa duk wani abu da zaka ga Allah yayi zaka ga karama ne yake ga bayansa ya baka matsayin da kake so wani lokaci wani lokaci ya baka matsayin da ya dace da kai ko kana ganin ba haka bane Allah subhanahu wataala yana da karamci ga bayansa kuma yana da sifofi na karama da fadin Allah madaukakin sarki fa'budhu Allah ya ce ka bauta wa Allah bauta musu shi kadai wasabir li ibadatihi kai hakuri game da bautar Allah ka rike shi shi kadai hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani wanda yake da suna irin na Allah yake da kamata Allah ka san wanda ake ce da shi Allah bancin Allah da ya sama da ƙasa akwai babu kina sai ka rike Allah subhanahu wataala da shi kadai yake da wannan sifa wa qawluhu da funa Allah mudaukin sarki wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi Allah babu abun da ya kama da shi mana bai da tamka kadaitacce ne shi kadai ba wani abu da yake tamkar ubangiji kinan duka wasu sifofi da Allah ya sifanta kansa da su to ka yadda da su a hakan amma ba irin na wani ba dan ba abin da ya kama da Allah wa qawluhu da fudin Allah madaukin sarki fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishi kaga daga cikin sunayen Allah akwai Allah ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuna sane gane ko bautawa Allah shi kadai hanyoyi na sanya wa Allah kisha suna da yawa mun yi bayanansu a wurare da dama da ka kullum ka kadaita ka ga Allah subhanahu wataala ya zama shi kadai ne abin bautarka wannan yin haka wajibi ne ga dukkan wanda yake mai imani ne wa qawluhu da fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa wa minan nasi akwai daga cikin mutane mai yattakhidhu min dunillahi andada wayanda suke rikan wani Allah a matsayin kishiyoyi a matsayin allola yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar son Allah subhanahu wataala mana su a ka'ida na imani babu wani abu da zaka rika koma bayan Allah bale har ma ka so shi bale har ka hada son shi ya zama so irin yadda kake son ubangiji shirkai sai su rike gumaka suna bauta musu suna ganin a ai wa'annan ba wani abu suke yi mana ba mun san akwai Allah amma dai dan mu samu kusanci ne zuwa ga Allah kamar a yanzu sai ga wani ya rike wani malami yana nuna masa kauna yana son shi kamar yadda yake son Ubangiji har ma yana ganin bai iya samun kaiwa ga Ubangiji sai inda wannan malamin sai in wannan malamin ya so in yi magana kuma sai ce a mu ba mu bauta malamanmu mun dai yi kamun kafa da su ne to ba a ce ka ya da kowane malami ba amma Allah subhanahu wataala shi ake rikewa ba malamin Allah madaukin sarki ya muna jagora wa qawluhu da fada Allah madaukin sarki wa qul alhamdulillah kace da su godiya ya tabbata ga Allah alladhi lam yattakhid walada wanda bai rike da ba Allah bai da da wanda suke kamanta Allah da cewa yana da da Allah bai da da kai yadda Allah bai da da imani ne kuma dole ne saboda me shi ya faɗi haka ولم يكن له شريك في الملك kun bai da aboki a cikin mulkinsa bai da minista bai da mai ba da shawara bai da gubernar duka Allah bai lam yakul lahu sharikun fil mulk a mulkin sa bai da abokin tarayya fahimci sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli Allah bai da wani mataimaki saboda shi bai da ƙarhi ma'anar shi ne laisa bi dalilin fa yahtaju an yakuna lahu wali shi Allah ba rago bane bale buƙaci wani majibancin al'amari da zai taimaka masa walam yakul lahu waliyun min ad-dhil Allah bai da mataimaki dan shi ya kasa eh kai kuma in mai iko kake dole ne sai ka nemi mataimaki don baka yawa sai ka nemi secretary sai ka nemi ministers sai ka nemi governors sai ka nemi ciyamomi councilors dolen ka ko kana so ko baka so don baka yawa sai da su Allah bai da wani ولم يكن له ولي من الذل Allah bai da wanda zai taimaka masa wai dan shi ya kasa. Kabbirhu takbira ka girmama shi girmamawa ya cancanta haka. Kaga Allah subhanahu wataala a wannan ayar yana tabbatar mana da cewa bai da da. Duk da yana da sifofi na ji da gani da hannu da kafa to bai da da. don bai da mata bai da bukata sanala na tabbatar muna da mulki cewa shi mai mulki ne irin nashi kuma ba irin na mutane bane kasa cikin mutane akwai mai mulki ta cewa ne sarki ne ko shi ke mulkin gari kaza to eh mutum ma akwai mai mulki Allah ma yana mulki amma mulki na Allah ba irin na mutum bane dole kai imani da wannan me yasa sai Allah ya faɗi wasu abubuwa kadan da suke nuna cewa akwai bambanci shi mutum in yana da mulki dole yana buƙatar mataimaka kuma wai mataimakan nan ba dan ya so bane dan dole sai ya neme su dole kana buƙatar masu zuwa su imaran sanye masu kawo ma labari dole kana buƙatar wanda za su tsare wancan bangare dole kana da buƙatar kaza Allah bai su ko daya bai da buƙatar ko daya haka yake mulki shi kuma yana tafiya a bisa tsari babu wani rikici Allah ya mana jagora Allah subhanahu wataala ya ce menene wa qawlu da fa'ala Allah madaukin sarki yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi nan ne wa kabbirhu takbira ka girmama shi girmamawa takbir shine girmama Allah girmama shi takbiran zaka zo da shi maf'ulul mutlaq lit ta'kid girmamawa wani irin girmamawa wanda ya dace kenan kai dan adam ana son ka sa a ranka girman Allah ka dauke shi wani abu wanda kai baka iya iyakance shi ka sa a ranka da an ambaci Allah to an kai ƙarshen ambaton mai girmawa wanda za a gyara. Ai, in ka kula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalma kalma ce, kalma ce mai girma, amma ga wanda ya san ma'anar wa kabbir ta kabira. Sai da ka zo kana Allahu Akbar, Allahu Akbar, sai ka tuna cewa shi fa Allah nan lalle Akbar ne, me yasa shi kaɗai ga mulkin shi, bai da mataimaki, bai da mata, bai da ɗa, ba shi kwana, bai an gaji. An fahimci Hausa? yanzu mu nan ga za ga ana karatu wani na an gaji karatun ma fa Allah bai ko daya ka gani dinin da ka ce Allahu akbar sai ka ji aranka lalle wanga mai girma ne ka san da cewa Allahu akbar kadai in mutum ya san ma'anar ta ta ishe ka tsaro ta ishe ka imani ta ishe ka komai ka ga damuwa ka ce Allahu akbar kana nufin wanda ka ambatan nan duk ya mamaye wannan matsalar sai ka samu natsuwa shi yasa da yawa sukan roƙi Allah subhanahu wata'ala amma in su tashi roƙon Allah hanyoyin da ya kamata su bi sai su baibaye musu don ba su san hanyoyin ba yanzu kayi laifi ma Allah kana so Allah ya yi ma gafara dana da wani suna daga cikin sunaye Allah ya kamata ka roke shi dan ya yafe maka ya ghaffar faghfirli ya ghafur faghfirli ka halarto a zuciyarka da kacce mai gaffar ka san shi yakan yahi laihi ba na yau ba ba na gobe na kullun da kai in kace shi shi zai yahi kuma in yayi yahi bai tuna ma shi an ruhi kenan baka da ko sisi a cikin aljihu kana neman arzikin Allah ka ce ya razzak farzuqni ka roke shi da sunan shi ar-razzaq wani ya nuna ma shi ne babba ya maliku waye malik Allah ka kira shi da sunan shi maliku Allah kai ne maliku wani kaza zai nuna min mulki Allah ina da kai har wani mai mulki zai min kaza ka roƙe shi da sunan shi ya maliku wani ne ya samu matsayi sai ka kada matsayi sai ka ce Allahu akbar kafin ka sauka ka tuna cewa to kai kai kai ambaton mai girma Allah ne ka taba jin mai suna Allahu akbar tunda kake kai sai ka samu kanka wannan suna sai Allah ya wani jagora eh Allah yana da sunaye da fada uku biya ku roke shi da sunaye kenan da Allah ya ce ku roke su kenan duk buƙatar ka ka nemi sunan da ya dace da buƙatar ka sai ka komo ta nan ka bude wannan kofa ana son Allah shi ma bayan wani abu ka roƙe shi da sunan shi al-wahhab an fahimci Hausa aure kake so ka nema ka roƙe shi da sunan da ya dace ka gaya mai ko ba haka bane wannan a kawo na goro sai a gaya mu almuhim dai ina mizahi ne dai za ka roƙi Allah subhanahu wataala sunayen shi kowane bukatar ka za ta dace da wani suna daga cikin sunan Allah sai ka gaya masa kuma ka faɗe shi da tadarru'i da kuma yadda da yaqinin cewa ya cancanci wannan suna ɗan kacce ya malik ka ji a ranka lalle Allah shine mai mulki na haƙiƙa ya gaffar ka ji ai Allah ne mai gafara ya kabir ka yadda Allah ne mai girma irin wannan abubuwa قوله دفن على ودوكين سركي كيتا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض halittun da suke cikin sammai da ƙasai suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala lillah suna tasbihi ga shi Allah Allah subhanahu wata'ala yake cewa lahul mulku Allah shi da mulki na haƙiƙa kin kaga akwai mai mulki amma ba mulki na hakika ba ne kana mulkin mutum kana son ka yi mai wani alheri in ba Allah ya so ba ka iya yi amma Allah shi ke yi ma mutum abinda duk yake mulka a lokacin da yake so walahu alhamdu godiya ga Allah take ma'ana godiya ya tabbata ga Allah abin nufi shi ya cancanta a gode masa a kowane irin hali an samu alhamdulillah ba samu ba alhamdulillah ba wanda zai kashe mata a ce ya haƙuri ka ce alhamdulillah sai dai Allah. Ka je kasuwa ba ka sayar da komi mutum daga sai sai mara ci an ce a kasuwa dole ka ce alhamdulillah. To abin da ake so ka fahimta, kada ka ce alhamdulillah a matsayin cilas. A, kusa da za a ce ya yanayinka in za ka ce alhamdulillah ka halarto cewa wannan da ake ce ma alhamdu ya cancanta a ce masa hakan ne ya cancanta a ce masa hakan ne ba wai bai cancanta ba an fahimci hausa shi allan da za ka gode mai kullum ka dinka halarto ce ya cancanta gode masa wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai abin da yake son ya zartar yana da ikon ya zartar da shi wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki tabarakallazi nazzala alfurqana albarkatun Allah sun tabbata wanda ya sabkar da alqur'ani mai girma ala abdihi akan menene akan bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil alamin nadira domin ya kasance mai gargadi ga mutanen duniya wannan ayar tana daga cikin ayar da ke tabbatar da cewa manzo Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya gabaki daya ba zuwa ga larabawa alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah shine wanda yake da mulkin sammai da kasai wa lam yattakhid walada kuma Allah bai riki da ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kuma Allah bai da abokin tarayya a mulkin sa kun fahimci Hausa wa khalaqa kulla shay'in to kaga dalili Allah bai buƙatar wani ya taya shi a mulki dan komi shi yayi shi idan idan kana president daidai da fiyawa ta sai dai ka sa ayi abincin gidan kama da zaka ci sai dai ka sa ayi kuma ka jiba dan Allah ya nuna wa duk wani mai mulki ya kasa za ka ga president magin gidansa yi ake ba shi gayi ba gishirin gidansa yi ake yi ba shi gayi ba tanka tumatir ruwa babu wani abu guda da wani a duniya dan yana sarki ya ce shi ke yin shi wake yi shi yasa Allah ce wa khalaqa kulla shay Allah shine komai da komai na'am Allah ya ce mene ne? Hmm? Faƙaddarahu ta ƙarera ya ƙaddara shi ƙaddarawa, ana komai Allah ya misalta shi misalin da ya dace da shi. Kagganka dogo abin da ya dace da kai ka zama dogo, kagganka gajere abin da ya dace da kai ka zama gajere, kagganka fari fari ya dace da kai, kagganka baki baki ya dace da kai, komai Allah ya ƙaddara shi ya kasance da ya dace. shi yasa a duniya babu wanda yake wawa irin wanda yake ganin shi halittar shi ba ta yi ba ta ware ce ta yi a yi rashin sanin Allah ne to don me in ba ta yi ba ka canza kanka ka isa in kuma wani ce ya fi ka kyau ka ce in ya isa ya zama irinka yana yiwa kenan yadda duk Allah ya yi ka haka ya dace da kai sai ka ce alhamdulillah kuma yadda kaga tsarin halittarka haka tsarin yadda zaka rayu kaga Allah yi ka mai kudi haka ya tsara ka ce alhamdulillah in yayi ka talaka haka Allah ya tsara ka ce alhamdulillah in kaga yau ciyo gobe lafiya haka Allah ya kace alhamdulillah in kaga baka rashin lafiya ka ce alhamdulillah ayar dai tana tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wataala daga cikin sifofinsa akwai halitta huwal khaliq wa khalaqa kulli shay yana yin halittu wanda babu wanda ya sifanta da wannan duniya ba wanda ya wani abu ko babu wanda ya wani abu yanzu ba ga microphone muna saurare ba ko ba ka bane wannan ba roba bace roba ce waye roba ba karhe bane wannan waye karhe hasiratul hadid akwai وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس idan ka doki kare ka sarrafa to yau naka karin wanda ba na Allah babu wa khalaqa kull shay muje zai ce ma ya jirgin sama eh mun jiya jirgin sama da karahuna an kai su to cire na Allah kawo naka bayyi Allah shi ya komai Allah ya ce qauluhu ta'ala faɗa Allah madaukin sarki mattakhadha Allah min waladi Allah bai rike da ba kun ga Allah yana ta maimaita wannan saboda akwai wanda wannan ya zama sanadiyar halakar su malaiku suna ganin Allah yana da yaya mata yahudawa suna ganin Allah yana da da nasara suna ganin Allah yana da da Allah yana kore makansa da shi Allah kamili ne bai da naqas bai buƙatar da dan bai buƙatar wanda zai taimaka masa وما كان معه من إله kuma babu wani Allah tare da shi mana kahirai suna ce akwai wani Allah amma Allahn da ya cancanta a bauta ma babu shi sai dai Allahn da ya sama da ƙasa amma kana lahu min ilahi Allah bai da wani Allah tare da shi idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq kenan inda akwai Allah biyu ko Allah uku ko Allah hudu ai da kowane Allah ya kwashi halittar da yayi da yanzu an samu saɓani misali a ce rana allan da yi ta daban wata allan da yi shi daban sama ta ɗaya allan da yi ta daban sama ta biyu allan da yi ta daban da sauran misalai ai da yanzu an samu saɓani in wanga ya ce yau ga abin da za a yi wanga ya ce bai yadda ba sai ce ya riƙe ranar shi wanga ya ce shi kuma ya riƙe watan shi ko ba haka ba ne ai ku ɗauki misali sarakunan duniya ƙasarka sai ka ce kai ga abin da kake so sai wani ya ce shi ba a yin shi a ƙasar shi kuma ko kana son a yi inda ya ce ba a yi ba ƙasar ka ta ba ba ka yi dole ka hankula. eh ana faɗa da juna kuma kowa sai ya rike wani guri ya ce ga yadda yake so tsarin nan na Allah inda mutum mutane za mu tsaya da kyau mu kalli ubangiji Allah ba sai an ce kai imani da shi ba ka san shi kadai ne ya kamata ka kama ku ji misali Allah yake cewa wa la'ala ba'dhum ala ba'd da sashe ya mamaye sashe don inda Allah ba gudana ba dole ne sai an samu Allah da ya fi ƙarye mamaye sauran alluna sai ya wada sai dai in ba ta ce ba a hankura yanzu baka duba duniya sarakunan ƙasa a da ai abin da ake yi shine sarki duk ƴan ƙauyukan garin shi zai mamaye sai shi ta kan hare-hare yana mamayewa don inda adda wani sarki sai ya mamaye in ya hai karhinka sai ya gama da kai kamar ya mai da kai hakimi in ya so in bai so kuma ya kashe ka yanzu ga shi kasashe sai ga wata ƙasa son take ta yi nuna iko da wata ƙasa don ta isa ana yaga ko ba yi to shine sai Allah ya ce inda duniya ba shi ɗaya na ba da yanzu an kasafta duniya kuma da cikin allolan ko da an gama kasawa sai wani ya yi ƙoƙarin ya mamaye wani to Allah guda ne subhanallahi amma ya sifu Allah ya tsarkaka game da abin da suke siffanta shi da shi na Allah baya da ɗa shi kaɗai ne Allah baya da mata sannan Allah shi kaɗai ne bai da abokin tarayya in za ka nemi bukata ka kai wa Allah shi kaɗai yake biyan bukata. Shi Allah alimul ghaibi, alimul ghaibi, haka ne ko? Shi ne wanda ya san abin da yake ɓoye, shahadatu da abin da yake bayyana. Kun san gaibi kala biyu ne ko ma fiye da biyu. Ɓala Ismailu mai ke ciki aljihuna a yanzu. duk wanda ya hudu abin da ya cikin aljihuna na ba shi rabi ko ba haka wani kun ga ya zama gaibi abu ne akwai shi ni a guri na ba gaibi ba ne na san shi ko ba haka wani amma a gurin sauran mutane gaibi ne to me zai faru an jima babu to shi Allah abinda kuke boyewa da abinda ma ya bayyana wasu sun gani wasu basu gani ba da abinda zai faru yau zai faru gobe zai faru har tashi kiyama da bayan tashi kiyama Allah duka ya sani alimul ghaibi shahadati da kuma abinda yake a bayyane duk abinda yake a bayyane Allah ya san da shi abinda yake boye Allah ya san da shi kari ba ka gani ka je makabartayyan tala malam riwi hilin nan kaf ko mutum nau ne a cikin ƙasar na Allah ya sani kuma an san da kowa an sai da kowa yake rayuwa sannan ka dibi waɗanda ke tsaye a da mutane an san ko mutum nawa ne an san halin kowa Allah shi ne gwani Allah subhanahu wataala yace fata'ala amma yushrikun Allah ya daukaka game da abin da suke hada shi da shi mana ya wuce a hada shi da wani abu gumaka da suke hada su da Allah Allah ya wuce wannan la ya tsarkaku ayar da abin da take son ta nuna mana daga cikin sifar Allah akwai sanin abin da yake boye sannan daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya sifantu da shi akwai kadaituwa shi kadai ne babu wani tare ina kai imani da haka Allah shi kadai ne ka yadda kuma ka yadda abin da yake koyi Allah ya sani an fahimci Hausa idan ka ce ba kai imani da sifofin Allah ba to kai baka da yadda da Allah subhanahu wataala ya san gaibi dan Allah ya ce alimul gaibi shi Allah masanin gaibi ne yana daga cikin abin da Allah ya sifantu da shi akwai siffantuwa da sanin abin da yake koyi in ka ce Allah bai da siffofi kenan Allah bai san gaibi an fahimci Hausa shi yasa akwai masu aqidar cewa abin da zai faru gobe Allah ma bai san zai faru ba shi ma sai da ya faru ne ya gani kunga saboda mi ba su yadda da sifofi na Allah ba kaga an shiga halaka an shiga fata wa qawluhu da farin ana madaukin sarki fala tadribu lillahi al-amsal ku daina buga wa Allah misalai kada ku kamanta shi da wani kada ku hada shi da wani da abin da ya kama da wannan inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun domin Allah subhanahu wataala shine ya sani ko ba ku sani duk wani abu da yake faruwa Allah ya sani abinda ku ba ku sani a kai shi. Ƙauluhu ta'ala na faɗin Allah maɗaukakin sarki ce da su, Nama harrama rabbiyar fawahisha, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya haramta alfasha, an ce fawahishi ma'ana zanubai, laifuffuka, dukansu kowane iri ne Allah ya hana su, ma zahar min hawa ma baƙar, wa'inda suka bayyana da wanda suke a ɓoye. sata, zina, assada, caca, dukansu Allah ya hana. Na ka misalin bibiyu ne, don mutum yana da na ba a cike yin ta a bayyana ba, mafi yawanci a ɓoye ake yi, Allah ci bi su. Sata mafi yawanci ba a cike yin ta a ɓoye ba, cikin a fili ba, cikin dabara ake yin ta. Kaggaba rawo an kama shi ta ɓaci ne, amma ba haka ya so ba. amma caca irin tada ba a yin ta mutum guda dole sai an yi ta ko ba haka bane dama dama ta yanzu kana cikin ɗakin ka sai ka yi caca ka salular shi ma in ka yi ta bai ma baɗan ne Allah baya su idan kada ka zama mumini sadda ake ganin ka in ba ganin ka zama wanda bai da imani Allah ce kada ku yi wannan duk barna ku bar ta da wadda aka ga kuna yi da wadda ba a gani ba wal isma da kuma zunubi laifi wal bagai da zalunci cin haƙƙin wani danne wani akan abun da kai kai ƙarhin shi duk kuyi wannan bigail haqqi ba ta da wani haƙƙi ba wa an tushriku billah kuma kada ku hada Allah da wani kada ku shirka da Allah ma lam yunzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da wata hujja akan sa ba an taqulu ala Allah ma la ta'lamu kuma kada ku faɗi abin da ba kwa da sani game da Allah. Anan kuka ce Allah yana da ɗa misali, ya aka kuka sani, yaushe aka haifi ɗan, wace ce uwar tasa, ina aka yi kaza, ina aka yi kaza, kagan magana ce ta jahilci. Bale yadda su mushrikai suka, suka ce, wajalul mala'ikatar lalina hum ibadun rahmani, ina ta. Suka ce, ah, ai mala'iku bayan Allah ne ɗaya waɗanda suke mata ne, Allah tambaye su a shahidu halƙahu, shin kuda kuka ce Allah yana da ɗaya mata kun je kun gani? Ai tambaya kenan ko? Kun ce Allah yana da ‘ya'ya mala'iku kuma mata na, don Allah ƙarya dai ta farko, ba ta wani mala'ika. Hmm? Ka ba ta wani mala'ika ba, to ka ce mala'ikun, kuma tambaya ta biyu, da Allah mala'iku maza ne ko mata ne an gane tambaya ta ku ni ma in samu karuwa mala'iku maza ne ko mata ne eh kaga wannan ba a samu wannan ba da aka zo ana magana kan mala'iku sai an ka ce mu imani da mala'ikun Allah sai mun ka ce mu yi to ya isa an sallame mu maza ne mata ne kaza ne Allah bai dora ma wannan ba me aka dora ma ka yadda akwai su kai imani da su da aikin da suke yi eh ya isa ina magana kai kalkale kalkale ina ganin mala'ikun nan maza ne ko mata ne a ina ganin horare na ko bakake na wannan ka bade har da zaka mutu sai ka bada labari kuma duk wanda ya tabe bada labari ko yana basuwa bada labari mun dai sa mun dai sa akwai bakaken mala'iku akwai horare a hadisin bara ibn al-azim cewa mu'mini in zai mutu nazalat alaihi mala'ikatun minas sama bidul wujuh suna da farin huskoki na akwai akwai kuma wanda suke sudul wujuh suna da bakin huskoki amma wa'annan masu wararen huskoki maza ne ko mata ne mun bai dame mu su dai zo ko ba haka bane su yi muna bishara alhamdulillah bakaƙen huskoki Allah ya kare mu daga su Allah subhanahu wataala yake cewa wa qawluhu da fir'ala madaukin sarki ar-rahmanu alal arshi stawa arrahman shi Allah mai rahama alal arshi stawa ya daidaita ne akan al arshi al arshi ubangiji shine gadon mulki na Allah Allah ya daidaito akan sa da zatin sa daidaituwa wadda ta dace da shi imani da haka wajibi ne ka gano ya abun yake wannan matsala ne laifi ne ba ruwanka abin da aka wajabta ma ka imani al arshi halitta ne min ayatin lahil kauniya ina daga cikin ayoyin Allah da suke na gani wanda Allah ba iko ya gansu manya da sammai bakwai da ƙasai bakwai da kursiyu duka in ka haɗe su ka kai su ga al'arshi kamar ka ɗauko wani abu ne ka aje gefen masallacin nan babu wani abu da za su tare Allah ya daidaita akan al'arshinsa da fana Allah madaukin sarki sun mastawa alal arshi sannan Allah ya daidaita akan al'arshi sun mastawa alal arshi ya maimaitu so shida cikin alkur'ani mai girma saboda me ai yanzu a wannan zamani akwai mutanen da suke inkari akan wannan in ka ce Allah yana sama aito inna Allah ma'ana Allahu ma'akum ko ba haka bane a wannan ba aqida ahlus sunna bace aqida ahlus sunna shine Allah ya ce yana sama ya daidaita kan alarshin sa haka ne eh to kai imani da haka yaya abin yake wannan ba naka bane ba a sa ka wannan ba imani da wannan kuma wajibi ne Allah mun dokin sarki ya muna jagora wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki ya Isa inni mutawaffika ya kai Isa nan ne ko duk na karanta wannan fi sittati mawadi nace ya maimaitu so shida a cikin alqur'ani mai girma haka ne ko ga surorin nan fa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki Allah yake cewa ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika ni zan matar da kai wa rafi'uka ilayya zan kuma dauke ka zuwa gare ni zuwa gare ni ina ce zan ɗaukaka kama na za a yi sama kenan nan bi ma'ana kenan Allah zai sanya mu annabi Isa bacci ya tafi da shi sama daga baya kuma Allah zai dawo da shi da sai ingantattu sun tabbatar da manzo Allah annabi Isa zai dawo a ƙarshen duniya yana daga cikin alamatu sa'a al-kubra cikin manyan manyan alamomi tashi alkiyama akwai saukar annabi Isa gane ko Allah samu dace zai sabka ne a ina a masallacin masallaci na uku a duniya wanne ne masallaci na uku a duniya baitul maqdis zai sabko ne akan manara al-arusiyya faran manara akan ta nabi isa zai sabko zo a lokacin mahadi za su yaƙi dujal a wannan lokaci su abinda za su yi sai kuma ya ajuju a majuju su zo nabi isa ya gyaran da zai a bayan ƙasa shi lokacin shi wuce amma duk wanda ya ga wannan ya san an gangara ne ko yanzu ai kun ga alamomin kiyama ga sunan Allah subhanahu wataala ya tsare mana imanin mu da Allah ya ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi lokacin da wayanda suka nemi kashe annabi Isa suka zo suna ba da labari ai sun kashe shi Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum Allah ce a Nabi Isa ba su kashe shi ba da kuma suke cewa sun tsire shi ba su yi haka ba an da yi musu kamar wanne kamar Annabi Isa to ya aka yi da Annabi Isa bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya ɗaukaka annabi Isa zuwa gare shi ina sama kenan wannan ayar tana nuna ma Allah yana sama da zatinsa yana ko ina da iliminsa ana tare da ni ko wa qawluhu da faɗa Allah madaukin sarki ilayhi yas'adul kalimut tayyib zance mai kyau yana ɗaukakuwa ne zuwa ga Allah subhanallah sama take yi walhamdulillah sama take yi wallahu akbar sama take yi duk kalmomi daɗaɗa na tsarkake Allah da na masu tasbih suna yin sama wal amalu salihu yarfa'u Allah yakan ɗaukaka aiki nagari shi ma Allah yana ɗaukaka shi a sama da shi wannan ayar mai take son ta nuna mana Allah dai yana sama za mu zo mu ji hadisi na bai wadda manzo Allah ya tambayta yace da ita ni wane ne tace kai manzo Allah ne yace mata ina Allah yake ta daga hannu sama tace Allah yana sama Allah ce wannan mu'mina ce shi manzo Allah a aqidar sa Allah yana sama da zatin sa domin kuma muna kan aƙida ta manzon Allah mun yi imani da Allah yana sama da zatinsa yana ko'ina da iliminsa banda shi fa to munan mun ka tsaya gana da wani ƙarin bayani ya rage naka amma mu ba mu yadda a ce muna Allah yana ko'ina ba da zatinsa ba mu yadda da wannan ana tare da mu hadisan da za mu karanta a gaba da suke nuna mana Allah yana sabkowa a kowane dare zuwa ga sama ta ɗaya, e yana sabkowa, wa ya faɗi haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. To mu mun yadda, kai ka yadda a'a to ya rage naka, can ka ƙarata. Kowa ya kula da kyau. Abinda ake cima aƙida shi ne ƙudurci abu ka yadda da shi. ba dole ba ne wani ya yadda da abin da kai yadda da shi sannan kuma abin da wani ya yadda da shi idan ba daidai ba ne ba zai taba zama daidai ba yadda suna suke da aƙidar yarda da cewa Allah yana sama da zatinsa yana ko'ina da iliminsa akwai waɗanda ke da aƙida saɓanin hakan to son ake yi kai aƙidarka kar ta zama irin ta wa'incan aƙidarka ta zama irin ta ahlus sunna Allah yana sama da zatinsa kasancewar da ta dace da shi shi ke ɗan ka tsaya idan wani ya zo ya ce ma a'a ai kaza kaza kaza wannan ya rage nashi shi ta shi abin da ya mai ya ɗauka Allah ya mana jagora abin da zan ƙara mai da muna hankali manzon tsira alaihi salatu wassalam ya ce Yahudu sun kasu gida nawa, eh, saba'in da nawa, saba'in da ɗaya, Nasara sun kasu gida nawa, saba'in da uku, ce al'umma shi za ta kasu gida saba'in da nawa da uku, dukkansu ‘yan wuta ne bancin kashe guda ɗaya, suwaye ma ana alaihi masu habi. wayanda suke bin abin da nake kai da abin da sahabbaina suke a kai to menene aqidar manzon Allah akan mazaunar Allah aqidarsa shine Allah yana sama da zatinsa kuma ya daidaita akan al'arshinsa daidaito da ta dace da shi yana ko ina da iliminsa shine aqidar manzon Allah da sahabbansa wanda duk yake da sabanin wannan aqida yana cikin sauran 72 din Allah ka kare mu وقوله رفنا على ملوكين سركي يا هامان ابن لي صرحا يا كي هامانا فجينا من دوغون جدا لعلي أبلغ الأسباب أنا كي تكن سرر سمانية أنا كي تنقلوا سما أسباب السماوات إن بحنيوي نسمت شن fa'attali'a ila ilahi Musa da in kayo Allahn annabi Musa, inni la'azunnuhu kyadeba. Ni ina ganin annabi Musa ƙarya yake, ina tsammanin ƙarya yake. wannan me yake fassara mana aqidar fir'auna fir'auna duk da lalacin shi ya yadda Allah yana ina yana sama shi yasa ya ce ai mai gida ai mai gini kuma dogo shi ta sama shi leko allah musa idan fir'auna aƙida shi na fassara yarda da allah yana sama kai da kuma ko abin da za ka ci bai ishe ka ba ka zo kana jayayya ka ce allah ba sama yake ba ai kayi asara lalace allah kai mu jagora wannan ayar lokacin da annabi Musa ya zo yana fir'auna wa'azi da ‘yan majalisa shi ne aka yi zama aka ce da wazir hamana ka je ka sa a yi gida a yi gida dogo mutaimu leko don mugu mai da maganar annabi Musa yake yi ba ƙaulu da fudin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa a amintun man fi sama'i أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أمنتم ينزشن كو كم من شيء كو أمن شيء كو ما سابon Allah ko masu kin maganar Allah kun amince man fi sama'i Allah da yake cikin sama an yakhsifa bikum al-ardha ya kisfe muku ƙasa fa idha hiya tamur sai ga ƙasa ta zama tana jijjigi mana kun amince ku saba wa Allah shi Allah yana ina yana sama to mi zai muku ya sa ƙasa ta jijjiga da ku ta haɗe ku kun amince da wannan nan ayar abin take tabbatar wannan shine Allah da kansa yana tabbatar wa duniya cewa yana sama man fis samai ai allazi fis samai ya ƙara da cewa am amintum shin kun amince cewa man fis sama'i Allahn da yake cikin sama an yursila alaikum hasiba ya aiko muku da duwatsu daga sama fasatalamuna kaifa nadhi da sannu za ku san yaya gargadi na yake mana in kuka ga hukubar da ni kama ku da shi to za ku ga sakamakon sabawa gargadi na zan yi ayar me take so ta tabbatar mana da shi anan tana tabbatar mana da kasancewar ubangiji a sama wa ya faɗi haka Allah da kansa ne ya faɗi cewa man fi sama'i man ta zama mausula bi ma'ana allazi Allah wanda yake a cikin sama wa qawluhu da faɗin Allah madaukakin sarki wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyami a cikin kwanaki shida alisahiyar namu sun mastawa alal arshi sannan Allah ya daidaito akan al'arshinsa akan gadonsa na mulki daidaituwa wadda ta dace da shi ya alamu ma ya liji fil ardi kun ji fa yana saman bakwai fa amma ko menene ke shiga cikin ƙasa ko mi karancin shi ko mi girman sa Allah ya sani amma ya khruju minha kuma Allah ya san abin da ke fitowa daga cikin ƙasa amma yanzilu minas sama'i da abin da yake saukowa daga sama mala'iku su sabko alkhairai su sabko ruwan sama su sabko komi nana komi karancin shi Allah ya san da sabko shi amma ya aruje fiha da abin da yake hawa zuwa ga sama kowannen mu ne shi ce subhanallah ta tahi sama Allah ya san ko dano sun ka tahi walhamdulillah ilayhi yas'adu kalimu tayyib ko ba haka bane wal amalu salih yarfa Allah duka ya sani shi sai Allah ya ce kullu yamnahu fi sha'n kowane daƙiƙa Allah yana cikin wani al'amari Allah yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke nan ma'iyya na ma'akum bi ilmihi kenan Allah yana tare da ku da ilimin sa duk inda kuke wallahu bima ta'maluna basir Allah yana gani game da abin da kuke aikatawa wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ma yakunu min najwa thalathatin baya kasancewa wani ganawa na mutum uku da za su gana illa huwa rabi'uhum faci Allah ne na hudun su ana ba lokacin da wasu mutane uku za su kebe su gana su tattauna Allah ne na hudu wala khamsatin illa huwa sadisu kun ba lokacin da wasu mutum biyar ko halittu biyar za su keɓe su gana face Allah ne na shidda wala adana min zalika wala akthar ko da adadin bai kai haka ba ko ya fi haka ma'ana komi karancin adadi Allah na tare da shi da iliminsa da ganin shi kuma komi yawan adadi Allah yana tare da su da iliminsa da ganinsa illa huwa ma'ahum aina ma kanu face Allah yana tare da su duk inda suke yana halittun Allah in kai ɗaya ne Allah ne na biyu in ku biyu ne Allah ne na uku sama in ku miliyan ne Allah ne na miliyan da ɗaya komi yawansu duk inda kuma su sun mai yunabbehun bai ma'amilu yau malkiyama kuma Allah zai ba bayansa labari game da abin da suka aikata a ranar tashiyar kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wata'ala masani ne akan komai yanzu kai in ba sa'a ba abinda kai sati biyu da suka wuce ya ka ce ka tuna shi Allah ba sa'a ba kamanci da sati guda ma ka wani wallahi shekaran jiya an kace lissafi abin da in ba sa ba ya mace wasu shi ko Allah ya ce ahsahu Allah wa nasu duk abin da kai Allah ya kididdige ya aje shi ku kuma manta rana alkiyama sai a tashi rana kaza ka kai ni da kai na ce ai kai na a a ba ni na sai a dauko bidiyo a ce ka gani ga wallahi ni na وقالوا دفن على مدوكين سركي da yake cewa la tahzan inna Allah ma'ana kada kai bakin ciki Allah yana tare da mu an fahimci Hausa suratul tauba isar so Abubakar da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka hijira ana Allah yana tare da mu kaga nan ba Allah ya shi ma yana cikin ku tare da su ba Allah yana tare da su da sanin shi da tsarewar shi da ilimin sa amma Allah a zatin sa yana sama da an bayanin annabi Musa da Harun da Allah ya ce da su innani ma'akuma asma'u wa ara ku je ina tare da ku ina ji ina gani ana ina tare da ku da san da ilimi na ina ji abin da kuke ji kuke faɗa kuma ina gani da da gani wanda ya dace da ni Allah ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muslimin na ganin kan wannan aya zamu takaita Allah ya ce shi yana tare da wa'inda suka ji tsoron Allah الذين هم محسنون da wanda suke kyautata aiki ga Allah ma'ana suke yin ibada kamar Allah subhanahu wataala yana ganin su wanda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi inda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk